نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 63 littafin al'adabul mufrad littafi mai karantar da ladubban zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-imam al-bukhari ya rubuta za mu yi kokarin karanta hadisi na 327 zuwa 332 insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan hukuncin aibanta mutum a gabansa hukuncin aibanta mutum a gabansa al-imam al-bukhari ya kawo babi na 152 babu al-ayyab babi akan masu aibanta mutane littafin al-qamus al-muhit na al-imam al-fayruz abadi ta ce al'ayyabu linnas waye ake kira mai aibanta mutane alladhi ya ibu ka fi wajhika shine wanda zai bata ka a gabanka a gabanka ya faɗa maka magana mara kyau wannan shi ake kira al'ayyab mai bata mutane a gabansu wanda yake aibanta su walhuma zatu man ya ibu ka fil gaibi mutumin da ya bata ka a bayan ka shi ake kira alhumaza bi ma'ana almugtab wannan yana cikin gizawul albab a mujallar na farko shafi na 104 kuma haka fassarar kalmar ta zo cikin lisanul arab a jizgi na 15 shafi na 91 al-imam muhammad bin ziyad ibn al-arabi imam al-lugha wani masanin harshen larabci da ya rasu a hijira ta 231 kamar shekara 2,207 da suka wuce ya ce alhummazu al'ayyabu na filgaibi da larabci ana cewa alhummaz su ne waɗanda suke ɓata mutum a bayansa za su ɓata ka a lokacin da baka wurin wallummaz da larabci almuktabu na bilhabara waɗanda suke ɓata mutum a gabansa kuma ake kiransu allummaz alhummazu masu ɓata mutum a bayan idansa allummazu masu ɓata mutum a gabansa Allah subhanahu wa ta'ala bai bambanta su ba ya haɗa su a farkon sura wailun li kulli humazatin lumaza kaito ga duk wani mai ɓata mutum a bayansa da mai ɓata mutum a gabansa ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu haka ma al'imam abu ishaq an-nahawi malamin da ake kira ibrahim bin muhammad az-zajjaj al'imam az-zajjaj masanin harshen larabci ya rasu a hijira ta 311 kamar shekara 1127 da suka shige ya ce alhumazatul lumaza wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aibanta ma'ana ya kushe musu wailun likulli humazatul lumaza kaito Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tir ga duk wanda ke da wannan siffa wane ne alhumazatul lumaza alladhi yaghtabu an-nasa wa yaghubbuhum duk wanda ke bata mutane to yana cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tar da al'amarinsu al'imamu mujahid yana cikin tabi'ai ya ce hiya ammatun fi kulli man hadihi sifatuhu duk wanda ya ɗauki wannan sifa to babu shaka ayan tana kansa Allah ka tsare mu wannan in ka duba tafsirin al'imamu al-bagawi ma'alimu tanzil mujallar na takwas shafin 530 haka tafsirin ibn kasir fasaran suratul humaza da zatul masir tafsirin ibn al-jawzi yana mujallar na tara shafin 226 ibn al-jawzi ya yi magana game da fassaran wannan ayan ya ce akwai sabanin fahimta da aka samu wajen magabata ikhtalafu fil humazati wal lumaza hal huma bi ma'ana wahidin shin abu guda ne alhumazatul lumaza abu guda ne ko kuwa an huma mukhtalifa ne ala kaulai fahimta biyu ce na farko malamai suna cewa alhumazatu daban da allumaza ya'ani huma mukhtalifa ne su mafihi ma sabatu akwali wanda kuma shine mafi inganci tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sifofi biyu yana nuna cewa ba abu ɗaya bane wannan shi ne abin da ya fi inganta domin akwai fassarar abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa abdullahi bin abbas ya ce allahuma zatu al'ayyabu ta'an wane ne alhumaza shi ne wanda ke aibanta mutane wanda ke sukansu alhumaza wanda ke aibanta mutane yana sukansu a bayansu allumaza fa wanda yake bata mutum a gabansa haka ya zo cikin anwarul buruk na al'imam al-karafi al'imam al-karafi ya rasu a hijira ta 684 wato shekaru 754 da suka shige littafinsa anwarul buruk yana da muhimmanci saboda yana bambanta ma'anar kalmomi da suka zo a cikin alkur'ani ya yi magana game da ka'ida ta 356 a littafinsa ya ce ƙa'idatul giba wa ƙa'idatun namima walhamzi wallamzi yana mujallar na hudu shafin 233 waɗannan kalmomi sun zo cikin alƙur'ani akwai giba akwai annamimanci akwai alhamzu akwai allamzu me ya bambanta su ya ce ammal gibatu ma harumat lima fiha min mafsadati ifsadil i'rab ifsadul a'rab wato saboda mutane suna bata suna batanci ga mutuncin wasu a bayan idanunsu wannan shi ake kira algiba idan zaka faɗi magana ta batanci a bayan idan mutum wannan shine algiba gulma haramun ne wan namimatu an yanqula ilaihi an ghairihi annahu yata'arrabu li azahu an namimanci ko shine mutum ya dauki magana ta batanci ya kai ma wani an namimanci ka dauki magana ka kai ma wani yana kamar gulma din amma da nufin bata wancan mutumin fa harumat lima fiha min mafsadati ilqa'il bigba bainan nas annamimanci shi ma haramun ne saboda yana shigar da wato adawa da kuma barna tsakanin mutane in ba dai mutum yayi shi da nufin nasiha ba sai ya ce walhamdu a littafin alkur'ani kalmar alhamzu ta zo mai ake nufi da alhamzu ta giyibul insani bi huborihi ka ɓata mutum a gabansa wallamzu menene ma'anar allamzu kuwa ta ayibuhu bi gaibatihi shine ka ɓata shi a bayansa fatakunu hiyal giba saboda haka alhumazatul lumaza dukkan su giba ne dukkan su gulma ne me ya bambanta su alhumaza ka bata mutum a gabansa allumaza ka bata mutum a bayansa wanda shine fassaran da galibi malaman sunna suke dauka saboda ya samu dalilai da dama hatta a harshen larabci wannan shine abinda wato larabawa suka fi sani akwai bambanci tsakanin allamzu da kuma alhamzu alhamzu tagyibul insani bi huburihi ka bata mutum a gabansa ka faɗi magana ta batanci a gabansa musamman cikin taro saboda ka zubar da mutuncinsa wanda shi ake kira alhamzu allamzu fa ka bata shi a bayansa baya gurin ka faɗi wata magana da za ta zubar da kimarsa wanda shi ne allamzu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su gaba ɗaya wailul likulli humazatin lumaza da mai bata mutane a gabansu da wanda ke bata mutane a bayan idanunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai to gare su don haka akwai wani abu da mutane kan yi akwai wani abin da jama'a suka yi ni ba zan bata ni ba zan yi gulmarka ba ina na fi karfi a gaban ka zan faɗa ma ya ɗauka ko ya tsira ai bai tsira ba ka faɗa mana maganar banza a gabansa da wanda ya faɗa a bayansa da wanda ya faɗa a gabansa matsayinsu guda ne Allah subhanahu ta'ala ya ce kai to gare su gaba ɗayansu akwai malamin da ake kira ibn hajar alhaitami yana da littafi kitabuz zawajir kitabuz zawajir kusan shine littafi wanda ya fi tattaro zunubai alkaba'ir mujallar na hudu shafin 366 ya ce ulima fi tafsirin gibati ma sarraha bihi al'imma abinda masana suka faɗa game da fassarar gulma algiba masana abinda suka ce annal gibata abinda ake ce ma gulma an tazkura musliman aw zimmiyan alal wajhi ka bata mutum a gabansa gulma ce duk masana sun faɗi haka bali sawabu mu'ayyanan lissami ko da ka faɗa yana ji ka ayyana shi hayyan au mayyitan mutumin nan yana da rai ko ya mutu inda ka faɗi magana na batanci a kansa gulma ne bima ya karahu an yuskara bihi inda mutumin ba zai so jin abin da ka faɗa a wurin ba ko da a bayan ransa ne ka faɗi wannan magana ka batanci gare shi ka yi gulmarsa mimma huwa fihi bi habbaratihi au gaibatihi da ka faɗa a bayansa da ka faɗa a gabansa duk ɗaya ne ya ce ala anna tarka muta'akkidun fi haƙƙin muslim aksar babu bambanci tsakanin kafiri da musulmi in ji al-imam al-haytami a littafin az-zawajir babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri illa dai haƙƙi na musulmi ya fi ƙarfi akan haƙƙi na kafiri idan kafirin wato akwai amana tsakani li'annahu ashraf wa a'zamu hurma saboda shi musulmi huruminsa ya fi girma ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ya fi daraja wato gare ka saboda akwai haƙƙi na musulunci tsakanin ka da shi amma babu bambanci tsakaninsu ko da kafiri ne idan ka batanci gare a gabansa da wanda kai bayansa duk matsayinsu guda ne saboda Allah subhanahu wata'ala in ka lura kai ma za ka ɗauki wannan fassara abinda Allah ya faɗa wailul likulli likulli humazatil lumaza Allah ya bambanta musulmi da kafiri la duk wani mai bata mutane a gabansu da wanda ke bata mutane a bayansu Allah subhanahu wata'ala ya ce kai to gare shi Allah ka tsare wallahi musiba ce wanda kuma ta zama tamfar al'adar mutane al-imam al-haytami ya ce wa adamul farqi fil ghiba kada ka bambanta ta wajen gulma بين أن تكون في غيبة المغتاب أو بحضرته هو المعتمد abinda masana suka dogara da shi shine babu bambanci tsakanin bata mutum a bayansa da bata mutum a gabansa duk ɗaya ne saboda dama abinda ya sa Allah maɗaukaki ya haramta saboda za ka zubar da kimansa ne a idan mutane to idan ka ɓace shi a bayansa kimarsa ta ragu in ka ɓace shi a gabansa ma kimarsa ta ragu don haka illar guda ce ثم ذكرت حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إمران بن الزبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا yace naji sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yaqul yana cewa la takunu ujulan sayyiduna ali yace kada ku yadda ku zama masu garaje kalma ta al'ujul in ka duba lisanul arab a mujallar na goma shafi na 48 al'ajulu minan nisa galibi larabawa suna amfani da wannan kalma ga mata don akasari mata aka san su da wannan garajen hukunci da kaji magana ka ɗauka a babu kyau kar ku zama masu garaje al'ajul jam'unsa shi ne ujulun haka yanzu cikin almitbahul muniyar mujallar na shida shafi na hamsin da uku sayyidina ali ya ce kada ku zama masu garaje mazayi'a kar ku zama masu yada sharri alladina yushi'una alfahisha haka yazo cikin al-nu'jamul wasit a mujallar na farko shafin 318 kada ku zama masu yada sharri ka zama mai daukar labari mara kyau kana kaiwa gaba ka zama mai yada sharri shi sa ake kira radio almidiya mazayi'u masu yada maganganu sai da na'ali ya ce karku yadda karku zama masu yada maganganu na sharri sai da na'ali ya ce buzuran wato waɗanda ba sa ɓoye sirri su ne buzuran kamar yadda ya zo cikin tahazibul luga a mujallar na uku shafi na 94 da tajul arus a mujallar na goma shafin 146 albazur walbazir malla ya stati ukatma sirri da larabci mutumin da baya boye sirri shi ake kira albazur shi yasa sayyiduna ali ya ce buzuran kamar jam'u ne kar ku zama mutanen da ba sa rufe asiri ba duk maganar da ka ji ne ya kamata ka kai ta gaba ba akwai abin da bahaushe ke faɗa in mai faɗa wawa ne ai mai sauraro bai kamata ya zan haka ba ko ba duk maganar da ta zo kunnanka ne za ka ɗauka ka kai ta gaba ba magana idan sharri ne Allah subhanahu wa ta'ala bai son a yaɗa shi idan mutum ya ɗauki wannan sifa shi ake kira albazur ko a ce albaziru shine mutumin da baya iya rufa sirri sayyidina ali ya ce fa inna min wara'ikum bala'an mubarrihan domin a gabanku da larabci akan ce min wara'a bayanku kuma akan ce min wara'a ana nufin gabanku yana daukan kowace ma'ana wato yace nan gaba inji sayyiduna ali bin abi talib shi yasa malaman hadisi suka ce wannan magana ta fi karfin sayyiduna ali ko da yake bai jingina ta ga manzon Allah ba amma maganar kai tsaye ta annabi ce domin sayyiduna ali bai iya sanin gaibi tunda har yace nan gaba za a samu bala'i mubarrihan mai tsanani nan gaba za a samu bala'i mai tsanani shine shadidan bi ma'ana mubarrihan shadidan haka yazo cikin al-mujamul wasi mujalla na farko shafi na 47 al-barhu ash-shidda wato ana kiransa ash-sharri akwai sharri mai tsanani yana tafi nan gaba akwai bala'i mai tsanani yana tafi nan gaban ku mumlihan wato mai gajiyarwa shine mumlihan bi ma'ana mu'ayyan haka ibn al-asir ya fada cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal athar mujallal na farko shafin 111 yana cewa akwai wata riwaya ma ta hadisin sayyidina ali bin abi talib inna min wara'ikum fitanan wa bala'an mublihan maimakon mumlihan mublihan yazo da ba'un yazo da ba'un maimakon da mimun kuma duk ma'anar su guda ne wato gabanku akwai wata fitina da bala'i suna tafe waɗannan fitintunu da bala'i wato suna zamantowa mu'ayyan masu gajiyarwa in sun taho mutum sai ya gaji saboda tsananinsu Allah ka sa ba za su same mu ba wa umuran mutamahila sannan akwai al'amura masu tsawo su ne almutamahila menene almutamahila almutatawila haka al'imamu zubaidi ya fada cikin tajul arus a mujallar na shida shafin 390 a gabanku akwai wasu al'amura masu tsawo wannan dalilin ya sa sayidina ali ya ce idan fitinar ta zo mutum sai ya gaji da yana ma sha'awar ta amma daga baya sai abin ya gajiyar da shi saboda daɗewar fitina ba kamar zamanin da ba ya ce ruduhan waɗannan fitintunu suna da nauyi ga ɗan adam ruduhan bi ma'ana saƙilan wannan ma yana cikin tajul arus a mujallar 30 shafin 390 jam'ur radiha bi ma'ana astiqalu abinda sayyidina ali yake nufi fitanan tawilatul mudda akwai fitintunu masu dadewa suna tafe nan gaba fitintunu da za su dade akan musulmai Allah ka tsare mu wakila ya tulu sharhuha wato abinda sayyidina ali yake nufi nan gaba fitintunu za su zo ga musulmai wanda in sharhin za a yi akan fitintunun sharhin yana da tsawo wa ayyamuha wa ya'zumu khataruha kwanakin da fitintunun za su yi cikin musulmai suna da tsawo sannan hadarin su yana da girma don haka mafi dacewa shine musulmi ya kame bakinsa inji sayyidina ali muhammad nasiruddin al-albani da ke sharhi wannan hadisin ya ce khulasatul qaul abinda ya sa al-imam al-bukhari ya kulla babi ya ce babin nan yana magana akan al-ayyabu masu aibanta mutane innal ayyab huwa allazi jama'a hadhihi sifat wato kamar al-imam al-bukhari yana nufin in kana so ka san waye mai aibanta mutane to shine wanda ya dauki waɗannan siffofi التي جاءت في هذا الأثر من ذم الناس وتنقصهم في وجوههم إذا ما باك da wani hali sai kushewa mutane a bayan idansu ko a gaban idansu ka aibanta su yani au fi gaibatihim ajlan fi zalika kana garaji da kaji magana ka dauka ka kai gaba musamman akan musulmi da kaji maganar ka tafi ka yada ta baka iya rufe bakinka lam yastati katmahu hatta sara'a ila iza'atihi wa isha'atihi bai iya boye abin da yaji sai yayi gaggawa ya tafi yana yada wannan abin sai ya zamanto kamar yana dasa sharri ne a tsakanin mutane wato kamar yabzuruhu fil nasi kama yazra'u fallahu al-bazar fil ardi kamar yanda manomi yake diban iri yana binnewa a ƙasa iri yana fitar da amfani haka shi masharranci yake yada sharri domin duk inda ya faɗa ya dasa sharri duk inda ya faɗi wannan kalma ya dasa sharri la ya taruku majlisan wala mahfalan la makharajan wala madkhalan illa asha'ahu ba inda zai samu wurin zama sai ya faɗa kun ji labari kuwa ai kaza na faruwa duk inda ya samu wanda zai saurari shi sai ya faɗa ya ibun nasa fi wujuhihim to wannan babu shakka hadisin nan abinda ke karantar da mu shine kada mu zama masu garajen yada sharri sai dai mu zama masu garajen yada alkhairi kada mu zama masu garajen yada sharri ba shi da kyau shi sharri in ka ji shi ka boye domin idan ba ka boye shi ba to za ka shiga karkashin wancan aya wailul li kulli humazatin lumaza ka bata mutum a bayansa ko ka bata shi a gabansa duk ɗaya ne akwai hadisin da ibn al-jawzi ya kawo a garibul hadisi da yake fassara hadisin sayyidina ali yana mujalla na bishafin 403 kamar yadda sayyidina ali ya faɗi wannan magana maganar kaga zahiri ba maganar sa bace maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam haka ne yazo cikin tajul arus al-imam zubaydi a mujalla na 6 shafin 306 yace kat taqarrara anna ma yaquluhu as-sahabi wala siyama mimma la majala lir-ra'yi fi min qabil al-hadith al-marfu idan sahabi ya ce nan gaba kaza zai faru kai ka sani sahabi bai san gaibi ba ko da bai ce annabi ya ce ba kalamu sahaba radiyallahu ta'ala anhum dakhilun fil hadisi kama ulima fi ilmin istilah yadda yazo cikin ilmin hadisi idan sahabi ya ce gaba kaza zai auku sai a ce to wannan ya ji daga manzon Allah amma sahabin ya manta ya ce annabi ya ce to tunda dai bai ce annabi ya ce ba za a ce annabin ne ya ce ba amma da ka ji maganar ka san manzon Allah ne ya faɗa akwai irin wannan magana ta Abu Darda shi ma sahabi ne Abu Darda ya ce al-awliya ulaysu binazzakin waliyan Allah ba masu aibanta mutane bane waliyin Allah bai aibanta mutane in dai kana da siffan walittaka to ba za a samu kana bata mutane a gabansu ba wannan kalmar ita ma sai take kama da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a rayuwarsa idan ka dubi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga abubuwan mamaki yadda manzon Allah ya zama da mutane ta yanayin yadda ya zauna da sahabbai ya isa ka karanta yadda ya kamata musulmi ya yi rayuwarsa kama aje maganganunsa da ya faɗa yanda ya zauna da sahabbai zaman da ya yi da su kawai shi kansa ilimi ne misali akwai hadisin da al-imam bukhari ya rawaito yana kitabu salati abwaab istiqbal al-qibla babul masajid fil buyut yana sahihu muslim kitabul masajid babu rukhsa fi takhallufi anil jama'a akwai hadisin mahmud bin rabi' al-ansari mahmud bin rabi' al-ansari yace itban bin malik huwa min ashabi rasulillah itban bin malik yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badran min al-ansar kuma ya halarci yakin badar don haka babban sahabi ne dan duk wanda ya halarci yakin badar cikin sahabbai ana daukan sa babban sahabi itban bin malik yana cikin musulman madina ya halarci yakin badar dattijo ne a ta rasulallah wata rana sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a cikin gari yake ba kasan su larabawa suna da ƙauyukansu daban-daban don haka sai ya taho cikin gari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin riwayar anas bin malik wanda tana sahihu muslim a wannan riwayar anas ya ce ya aika ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya ta al-imam bukhari ya zo da kansa hadisin anas bin malik isban bin malik ya aika ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda sai malamai suka ce abu biyu ne da farko ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga bashi kuma ya tashi da kansa ya je faƙala ya zo sai ya ce ya rasulallah kad an kartu basari wa ana usalli liƙaumi ina da matsalar ido a yanzu wato lallai ina da damuwa ga idanuna a yanzu ban gani sosai kuma gashi ni nake wa jama'a ta limanci ni nake limanci a unguwarmu fa idza kanat al-amtar sala al-wadi alladhi bayni wa bainakum idan aka yi ruwan sama wato ana samun kogi wanda yake hana in isa ga waɗancan jama'a tawa in ba su sallah lam astati an aci masjidahum fa usalli bihi ba zan iya tafiya masallacin nasu umu sallah ba hadisin al'imam bukhari ya kawo shi a babuka da yawa ya taho a babur ruksa fil matar babur ruksa fil matar yanda riwaya ta zo anna itban kana ya umu kama huwa huwa a'ma itban bin malik makaho ne yana limancin jama'arsa wa annahu qala li rasulillahi innaha takunu zulma wasailu akan samu duhu akan samu ambaliyar ruwa wa ana rajulun barirul basar ni mutum ne da ke da cutar gani wato ba ni gani sosai wadittu ya rasulallah annaka ta'atini fa tusalli fi baiti fa attakhizahu musalla ina son a ce ya rasulallah ka zo gidana in nuna maka wani gefe a gidana kai sallah mai da gurin da kai sallan nan ya zama wurin sallah saboda fatan ya samu ainihin albarka na sallar manzon Allah a gidansa to manzon Allah yana da wannan amma shi kadai ba a cewa dan wani ya taho yayi sallah guri wurin ya samu wannan falala sai dai manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam itban bin malik yace ga bukata ta gare ka saboda yanzu gani na ya ragu ba yadda za a yi rika zuwa ina ba su sallah ga duhu ga ambaliyar ruwa akan da damuna don haka wato mafi dacewa su zaɓi wani limami ne kuma zan ina sallata a gida da kuma jama'ar mu saboda wannan larura da take tare da ni faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya ce masa ta af'alu insha Allah insha Allah zan yi haka kaga mazan Allah ya amsa mar akwai riwaya tana al-mu'jam al-kabir na al-imam tabrani akan cewa ranar juma'a ce ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidansa din watawajuha ilaihi waqa yawm as-sabt ranar asabar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi unguwa ranar juma'a ce yazo ya taho sallar juma'a kenan cikin gari sannan ya gaya ma annabi ga bukatar sun manzon Allah yace zan yi washe gari sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam itbanu yace fa gada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin hinar tafa an-naharu ranar asabar rana ta daga sai ga manzon Allah ya yi sammako da shi da sinna abubakar sun zo gidana wasta adana rasulullah manzon Allah ya nemi izini in shigo fa'azintu lahu sai ne mai izini kaga manzon Allah kansa bai kutsa gidan sahabi ba sai da ya nemi izini in shigo fa'azintu lahu sai na masa izini amma yana shiga gidan kuma bai zauna ba falam yajlis hatta dakhala albayta ibn hajar ga wannan ya ce to akwai abin lura a kai yana sharhin hadisin fathul bari a mujallar na farko shafin 521 lam ya jilis fi dari wala fi gairiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidan bai zauna ba hatta da kalal baita mubadiran ila ma ja'a bi sababihi ina kake so a ma sallah yana shiga abin da ya ga mar kenan li'anna julusahu inma waqa'a ba'da salati sai da aka gama sallar kafin manzon Allah ya zauna amma akwai gayyatar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan gayyata ta itban bin malik akwai gayyatar da mulaika ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta dafa mar abinci liyafa saboda haka lokacin da manzon Allah ya tafi gidanta abin da ya fara shine cin liyafa wato ashe ana la'akari da abin da ya sa ka zo gidan hunaka li'anna hunaka du'iya ila ta'am a gidan mulaika an gayyaci manzo ne yazo ya ci abinci fa bada abihi yana shiga gidan sai ya ce ku kawo girki wa huna du'iya ila salati gidan itban bin malik an gayyace shi ne yayi sallah yana zuwa ya ce fa bada abihi ina kake so ayi sallah wato abin da ka gayyaci manzo yayi shi zai sun makala sannan sai ce aina tuhibbu an usalli min baitika a cikin gidan nan ina kake so in ma sallah kala sai ce fa ashartu lahu ila nahiyatin min albayt sai na masa ishara ga wani gefen gida fa qama rasulullah manzo Allah sai ya tsaya fa kabbara ya kabbara kawai wanda yake gwada maka ba a yi iqama ga nafila yana tsayawa yayi kabbara fa kumna sai muka muka tsaya mu ma fa safafna muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah yayi jam'i a sallah ta walha a gidan Isman bin Malik wannan yasa malamai ke cewa babu laifi don an samu jam'i a nafila na wani lokaci amma ba a mai da shi ya zama al'ada ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba sau ɗaya ba da na masa ishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara muka bi shi sun masallama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama to tunda ya gama abin da ya kawo shi kala yace wa hasabna wa habasnahu ala khazira sai muka tsara annabi saboda akwai wani girki da muka yi masa akwai wani girki da suka yi sana'na halahu ibnu qutayba yace yana daga ainihin irin girkin da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yanyanka nama kanana sannan a zuba ruwa da yawa a kawo dan tsaki a sa kadan sai a dafa fa'iza na buja burra alaihi daƙi sai naman ya dafu kafin sai a zuba tsaki a kai sai a hausu na wannan shi suke kira alhazira an dafa abincin da yawa fasaba fil baiti rijalun min ahalidar zu adad mutane da yawa suka haɗu a gidan ga manzo ya zo gida kaga duk wanda ke cikin unguwan zai yi kokari ya taho fatama'u aka haɗu duk wanda ke unguwan ya taho saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo unguwansu faqala qa'ilun minhum ana ta cin abinci sai wani yace aina malik bin dukhaysh ina malik bin dukhaysh anan aina ibnu dukhsh qala ba'dhum zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasuluhu wannan mutumin munafiki bai san Allah bai san manzon Allah kowa ya san manzo zai zo unguwanmu amma ka zo mutumin nan shi bai zo ba da haka munafiki ne sai manzo Allah ya ce la la la dakata la taqul zalika karka sake fadin haka manzo Allah ya ce ala tarahu kad qala la ilaha illa Allah baka taba ganin mutumin nan ya ce la ilaha illa Allah ko da sau ɗaya ba yuridu bi zalika wajha Allah kuma yana neman yardan Allah ba yardan kowa ba baka taba ji ba kaga manzo Allah ya waiga ya dubi alkhairin sa guda daya yayi kokari ya kare shi da wannan alkhairi saboda haka abin da ke karantar da mu ka rika duba alkhairin dan adam ba sharrinsa ba akwai alkhairi na dan adam wanda in ka duba kaɗan ne amma yarin jayi kowane sharri shine abin da manzo Allah yake nufi idan har zai taba cewa la ilaha illallah akwai wani sharri da la ilaha illallah ba ta danne shi kala sai mutum ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam to Allah da manzon sa dai suka fi sani ni dai kam ba ni iya bada shaida ba ni iya bada shaida yayi abin da yasa na faɗi haka fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqin saboda ni naga fuskar sa abokan huldan sa munafikai ne sai manzo Allah ya sake kawo ƙari akai yace fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah kaga ya ƙara mar akan nada shi yana yana yana nuna cewa ali ba sani ba tana abokan hulɗar san munafikai ne yace to inda ya taba faɗin la ilaha illa Allah to Allah ya haramta naman sa ga wutar jahannama manzo Allah kaga ya dada kare shi saboda haka malamai suke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi mu zamanto masu ambaton kyawawan halaye na musulmi ba ambaton munanan halaye ba a nan abinda mutum ya aikata babu shakka bai dace ba babu shakka amma shi dan adam yana da uzuri duk da haka manzon Allah ya kare shi domin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo unguwa kuma ka sani amma ka tafi daga unguwan nan kaga ka ba da damar mutane su yi ma mummunan zato amma duk da haka manzon Allah bai yarda a yi masa mummunan zato ba saboda kalmar la ilaha illallah a bas sirri ga Allah subhanahu wa ta'ala to bare kuma ga wani hali na daban wato abin da yasa annabi ya sassauta wa wannan mutumin bai tsananta mar ba saboda akwai shubuha ga al'amarin wancan mutumin ko malaman tarihi kamar ibn abdulbari duk sun yi kokari suka kawo sunan malik bin dukhaishin cikin waɗanda ya tabbata ba munafikai bane kamar yadda manzon Allah ya bada kariya gare shi ba shakka ba munafiki bane amma dai ya dai yi laifi don haka yasa manzon Allah bai tsananta tsawatarwa akan wancan ba amma akwai hadisin da zai zo a littafin nan al-adabul mufrad nan gaba insha Allah hadisin 737 yana sunan abi dawud hadisi na 4428 wanda abu huraira ya ba da labari wanda za ka bambanci tsakanin wannan labarin da ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim labarin itban bin malik ga kuma labarin nan wanda abu huraira ya bada ja al-aslami al-ma'izu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa shahida ala nafsihi annahu asaba mar'atan haraman yazo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah ni fa na tara da wata mace ya yi jima'i da wata mace jima'i na haram arba'a marracinsa hudu yana fada kullu zalika yu'ribu anhu nabi duk sa'ilin da ya fada sai manzon Allah ya kauda kai ya fada ta gaban sa manzon Allah ya kauda kai dama ya bi shi dama ya maida hagu ya juya sai da ya fada sa hudu wanda yake nuna maka manzon Allah bai son jin maganar banza bai son jin magana mara kyau ba ta da kyau wani ke cewa ya ga wani yana laifi ya ce mai hana ka rufa mai asiri ba zancen ya kamata kai ba to shi wannan sau hudu yana bin annabi yana gaya masa yayi zina fa aqbala fil khamisa karo na biyar sai manzon Allah ya fuskance shi tunda ya tabbatar ma kansa yayi zina sau hudu an gama na shi ake kira ikrari fa qala sai ya ce aniktaha kana nufin kayi jima'i da ita saboda ta yiwu bai san me yake faɗa ba ƙala sai ce na'am kwarai sai manzon Allah ya sake fassara mar abinda ake nufi da zina saboda dai ikirarin sai tabbata babu kuskure a ikirarin hatta gaba zalika minka fi zalika minha abin nan naka ya buya a wancan abin nata kaga manzon Allah bai kira sunayensu ba wannan abin naka ya buya a can wancan abin nata eh ƙala sai ce na'am kwarai ya sake tabbatarwa sai manzon Allah ya ce kama ya gibul mirwadu fil mukula shin kamar yanda wato dan dan tozali ake sanya shi a cikin tandu shi haka nan ya faru manzon Allah ya ce warisha fil bi'r kamar yanda guga ke shiga rijiya haka kaga annabi dai yana so ya tabbatar ma kansa saboda kada annabi yayi hukunci akan kuskure kala yace na'am haka da ya rasulullah sai manzo Allah ya ce to matsa ya tukuna fa hal tadri mazina ko ka san me ma'anar zina tukun ku dubi adalcin manzon Allah ka ma san me ya zina kala sai ya ce kware ko na'am ataitu minha haraman ma ya'ati ar-rajulu min imra'atihi halalan abinda zina abinda zina take fassara shine na tara da mace ta hanyar haram irin abin da mutum ke tarawa da matansa na halal shi ne zina ko to wannan shi ne kaga ya daɗa tabbatar manzan Allah ya san fassarar zina to tun da an gama sai manzan Allah ya ce fama za turidu bi hazal kauli me kake nihi ma wannan maganar da kai domin kakan zo ga malami kamar tambaya dan ya baka hukunci ha kaza halal ne ko kaza haram ne me kake so ko ka zo ne gare ni a matsayin alkali in tsaye da haddin Allah a kanka wanne kake kana tambaya ne ka san hukunci sai ce uridu an tutahhira ni ya rasulullah ba amsa nake so bane ina so ne ka tsarkake ni yau za Allah ya ce an gama fa amara bihi farjuma kuje ku jefe shi bayan an jefa wannan mutumi alma'izu fa sami annabiyyu rajulain min ashabi sai ga wasu mutane biyu cikin sahabbai suna hira يقول احدهما لصاحبه ده yana ce ma daya unzur ila hadha allazi satara Allahu alai dan Allah ka dubi mutumin nan Allah ya rufa mai asiri falam tad'ahu nafsuhu ransa ya ki rabuwa da shi hatta rujima rajmal kalbi sai da aka jefe shi yanda ake jifan kare kudo mutumin nan Allah ya rufa ma asiri amma ka fallashi kanka ayi ma kisa kisa irin na karnuka banda karewa ake jifan sa har ya mutu manzon Allah sai ya ji fasakata anhuma manzo Allah ya shiru sun masara sa'atan hatta marra bi jifati himari sai ga wani mushen jaki za a wuce jakin ya kumbura sha'ilin bi rijlihi kafafunsa duk sun miƙe saboda kumburi sai manzo Allah ya ce aina fulan wa fulan ina wane da wane kala suka ce nahnu zaniya rasulullah ga munan sai manzo Allah ya ce anzila ku sako daga kan abin hawan ku fakula min jifati hazal himar ku ci mushen wannan jakin fakala suka ce ya nabi Allah man yakul min haza wa yake taba cin irin wannan abu kuma da rai ma yaushe aka ci bare ya mutu kala sai manzo Allah ya ce fa ma niltuma min irdi akhikuma anifan cin mutuncin dan uwanku da kuka yi dazu ashaddu min akliha minhu ya fi tsanani min aklin min hufe da cin wannan naman da kuke gani wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa innahu al'ana a yanzu a yanzu haka lafi anharil jannati yana koramun aljanna shi wanda kuke gulmansa yanga misu min fiha fiha wato yana ninkaya a cikin ta shi wanda kuke gulmarsa yanzu haka yana cikin aljanna koramun aljanna yana ninkaya al-imam abu daud ya ishara da cewa hadisin yana da kyau duk da cewa wasu malaman hadisi suna ga yana da rauni in ka duba irwa ugalil hadisi na 2353 da kuma silsilatu ba'ifa hadisi na 2957 kaga nan manzon Allah ya tsananta akan wato gulmar da aka yi na wannan mutumin annabi ya tsananta amma ga wancan mutumin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi gidan itban bin malik saboda bai halarci gurin ba wasu suke cewa munafiki ne manzon Allah bai tsananta a kansa ba akwai bambanci don wancan alamar yayi laifi amma wannan fa babu laifin da yayi mutumin da ya kawo kansa aka tsarkake shi sannan kuma ya zama ana batanci a kansa shi yasa manzon Allah ya tsananta حديثي نقضا حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيئي شين أمر بن عبد الله بن زي يحمد عن أبي يحيى القتات الكوفي أبو يحيى القتات الكوفي يرى فاذكر عيوب نفسك هكذا يقول na iza aratta an tazkura uyuba sahibika idan kana kayi nufin ambaton aibun dan uwanka fazkur uyuba nafsika sai ka ambaci an ibnu abbas kenan حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أبي إسحاق الصبيئي أمر بن عبد الله بن زي يحمد عن أبي يحيى القتات الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس يقول إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك idan kana nufin ka ambaci aibun dan uwanka fazkur uyuba nafsika sai ka ambaci aibun kanka tukuna wato idan kana son ka ambaci aibun wani ka kushe ma wani to ka fara tuna naka don kai ma kana da su duk inda kai kokarin bata wani ka fara tunanin ka kai ma akwai naka halin wanda ya kamata a ce ka tuba ka daina abdullahi bin abbas yake faɗin haka kuma wannan kamar ishara ce gare mu cewa mu rika kokarin kariya ga dan uwa musulmi mu yi kokarin kariya ga dan uwa musulmi abinda abdullahi bin abbas yake nufi da zaran tunani ya zo maka ka bata wani ai wani mutumin banza ne ai yana kaza ka fara tunanin kai kanka tukun akwai abubuwan da kake yi marasa kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adama khata'u duk dan adam akwai laifin da yake ko duk dan adam akwai laifin da yake aikatawa ka fara tuna naka aibun aibun da kake tare da shi ka nemi gafaran Allah ka yi makanka gyara maimakon ambatan laifin wani kar ka baci wani kuma akwai lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa akwai lada ga mutumin da yayi kariya ga wani idan ka ji wani yana bata wani a bayansa ko a gabansa ka yi ƙoƙari ka yi kariya gare shi akwai lada da za ka samu akwai hadisai guda biyu dukkan su tun inganta na farko yana al-musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace man zabba allahmi akhihi bil giba duk wanda ya kare naman dan uwansa da ake kokarin gulmansa idan ana bata wani a bayansa sai kai kokarin kariya ga mutumin kana haqqan ala Allah ya zama haƙƙi ga Allah an yi otika minan nar Allah zai yanta shi daga wuta a ranar kiyama kaga ladan yana da yawa idan kana zaune za a bata wani sai ka kare wannan aikin da kai a dalilin sa Allah zai zai zai yanta ka daga wuta a ranar kiyama kaga ladan yana da girman gaske hadisin yana irwaul galil yana gayatul maram hadisin 431 akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisi na biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Abu Darda haka nan Jabir man radda an irbi akhihi wanda yayi kariya ga mutuncin dan uwansa kaga wannan ba a bayansa bane a gaba a gaban mutum za a ci mutuncinsa sai ka kare da yawa mutane suna zaune za su ga ana cin zarafin wani amma musulmi ba zai komi akai ba bai dace ba kaga wancan hadisin na farko a bayan mutum ne za a ɓace shi sai ka kare shi man zabba Allah mi akhihi bil gibati kaga baya gudun amma riwaya ta biyu ta al-Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man radda an irbi akhihi duk wanda ya ba da garkuwa ga mutuncin dan uwansa raddallahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah Allah zai masa garkuwa daga wuta a ranar hisabi domin a ranar hisabi kowa zai ga wuta wannan wuta zafinta ma zai iso ga mutane a filin hisabi zafin wuta zai iso ga mutane wasu ayyuka na mutane ke sa su samu garkuwa daga zafin wannan wutan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani ya tashi zai ci mutuncin wani sai ka kare shi a lokacin to Allah zai ma kariya zai baka garkuwa daga zafin wuta a filin hisabi wannan hadisin ibnu hajar ya ya inganta shi haka nan muhammad nasiru dinar albani hadisin ya zo daga abu darda'i da kuma jabir yana riwaya ta al'imam abu dawud da kuma al'imamu tarmizi yana kitabul adab babu man radda an muslimin gaiba wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min imri'in yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu babu wani mutum da zai watsi da wani dan uwa musulmi a wurin da ake tozarta shi kai watsi da shi kana zaune ana bata wani dan uwa musulmi a gabansa kai watsi baka kare shi ba manzon Allah ya ce wa yuntaqasu fihi min irbihi ana cin mutuncinsa kana gani manzon Allah ya ce to alkawarin Allah alkawarin Allah illa khadalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu ba zai mutu ba sai ya samu kansa a wani yanayi da yake son ya samu taimakon Allah kuma Allah bai ba shi kaga ashe abin yana da tsanani in kana zaune za a tozarta musulmi ka ba da kariya kuma koda mutumin ya aikata abin wane ne shari'a ta yadda a fallake shi shine mutumin da ya zamanto yana sabon Allah a fili amma duk wanda zai aikata zunubi a boye ba fasiki bane duk wanda zai aikata zunubi a ɓoye ba a ce mai fasiki fasiki shine wanda asirinsa ya tono wanda ya zama duk unguwa an san wannan mazinaci ne a fili yake baya ɓoyewa yana shaye-shayensa a fili wanda shine wanda ake fallasansa ko da aure ya nema ce a wani ai ba shi ba don shi fasiki ne a fili yake abinsa amma zunubi na ɓoye kowa yana yi in ji mazan Allah ya ce kullu bani adama khatta'u duk wani dan adam da ka sani akwai laifin da yake ma Allah tana yiwa laifin a fili ana gani wani kuma Allah ya boye abinsa shi kada ya sani amma duk dan adam bai cika ba in ba manzo ne na Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan har za a ci mutuncin wani kana zaune a gurin baka bashi kariya ba manzon Allah ya ce ba za ka bar duniya ba sai ka samu kanka a wani yanayi da kake neman taimakon Allah kuma Allah ba zai baka ba manzon Allah ya ce wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihinna irbi babu musulmin da zai kare wani dan uwa musulmi a wurin da ake cin mutuncinsa wa yuntahaku fihi min hurmatihi ana keta huruminsa sai ka tashi ka bashi kariya ka tashi ka bashi kariya illa nasarahu Allah face Allah ya ma taimako fi mawtinin yuhibbu nusratahu kafin ka mutu zaka samu kanka a wani yanayi da kake bukatar taimakon Allah kuma zaka samu nan take wato ashe daga duniya mutum yake cin ribar wannan aikin hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud hadisin yana da kyau yana sahihu targhib hadisi na 2690 wannan yana tabbatar mana cewa duk inda mutum ya ga ana tozarta dan uwa musulmi ya kamata ya bada kariya idan gulmarsa ake ya za ka yi ka bada kariya sai ka yi ƙoƙarin kawo alkhairin da ka sani kamar yadda manzon Allah ya kawo alkhairin da ya sani akan wancan sahabi da ake bata shi manzon Allah ya ce bai taba cewa la ilaha illallah ba ai kaga wannan alheri ne wanda manzo ya san ya faɗa ya tambaye su kun taba ji ce na'am ce to in ko ya faɗi la ilaha illallah to ai duk wani laifi a banza ne kalmar la ilaha illallah tana danna duk wani laifi saboda ko mutum zai samu ceton Allah tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama kaga za ka yi ƙoƙarin wanke mutumin da ake ƙoƙarin bata shi idan ma baya gurin kenan idan yana gurin fa ya kamata nan ma ka tashi ka bashi kariya wannan shine yan uwantakar musulunci kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa cikin sharh sahih muslim a juz'i na 17 shafi na 89 haza dalilun li raddi ghibatil muslim allazi laysa bimutaham bimutahammikin fil batil idan ya zamanto musulmi ya aikata laifi amma bai yi zurfi cikin wannan laifin ba abinda ake nufi da bai yi zurfi ba bai zama al'adarsa ba bai shahara da wannan laifin ba idan mutum ya shahara da laifi ba a bashi kariya sai dai nisantarsa amma idan mutum yana laifi a ɓoye musulunci ya faɗaitar a rufe asirinsa domin har yanzu akwai imani tare da shi tunda har yana jin kunyar Allah ba a fili yake saba mar ba kai idan har ka tsinkayi wurin da wannan yake saba ma Allah sai ka rufa mai asiri idan akwai abin da zaka kara akai shine nasiha gare shi kaga ba zuwa ka tallata al'amarin sa gaba ba akwai wani ya tashi yana jawabi yace kai ko da ba da kai muke shan giya ba kaga me ya faɗa ya faɗa da kai suke shan giya to idan kuna shan giya da shi Allah ya nufe shi da tuba abinda zaka tashi ka faɗa kenan da kun sha giya amma wane ya tuba dan ba mu san shi da giyar ba a yanzu kai kuwa wato wato aliyar kaza ta bi ka idan ma da kun sha to wane ya tuba dan ba mu san shi ba ka ba da kariya ga dan uwa lokacin da wani ya nufin ya bata shi wanda shine karantarwa musulunci haka al-imam an-nawawi ya faɗa cikin kitabul azkar ya yi magana game da batanci na gulma ya ce ilam annahu yan bagi liman sami'a gibatal muslim an ya ruddaha al'imamun nawawi ya ce ka sani ya kamata duk wanda ya ji ana gulmar musulmi ya yi ƙoƙari ya ba shi kariya wa yusjiru qa'ilaha yayi tsawatarwa ga wanda ke faɗan wannan magana fa illam yanzajir bil kalami zajarahu bi yadihi idan ma har bai iya kamewa ya daina da maganarsa ba don ya sa hannu a gurin bai yi laifi ba ya ce idan ko har ya zama mutumin ba zai bari ba fara kazalikal majalis zama a wannan gurin haramun ne kana zaune ka ji ana gulma me ya kamata ka yi ka tashi kafin ka tashi ko sai ka bada kariya ga dan uwa musulmi da aka yi gulmarsa fa in sami'a gibata gibata shaykhihi idan malami ne fa au gairihi mimman lahu alaihi haqqun kana da malami yana da haƙƙi a kanka kaji ana bata shi au kana min ahlul fadli was salahi kana al i'tina'u bima zakarnahu aksar idan ana bata malami to wajibin kariya ga wannan malamin yafi girma wajibin kariya ga wannan malami yafi girma don haka yasa gaba ɗaya musulunci baya faɗaitar da mutum ya ɓatanci ga wani imma a gabansa imma a bayansa akwai hadithin sulaim bin jabir al-hujaini ya ce a taitun nabiya na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah ausi ne kamin wasiya ya rasulallah kamin wasiya manzo Allah ya masa wata wasiya mai tsawo a cikin wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inimru'un ayyaraka bi shay'in ya'lamuhu minka idan wani mutum ya bata ka ya aibanta ka ya kushe maka ta wani abu da ya san ka taba yi ya kushe ma a gabanka manzon Allah ya ce fala tu'ayyirhu bi shay'in ta'lamuhu minhu kai kada ka bata shi da wani abu nashi kuma wanda kai ma ka sani idan wani ya bace ka karkarama duk wanda ya bace ka a gaban ka manzon Allah yake karkarama wasiya ta gare ka kenan da'ahu ka kyale shi ya kunu wa baluhu alaihi musibar sa zata dawo kan shi wa ajruhu laka sannan ladan sa kuma ya dawo gare ka la tasubbanna shay'an karka yadda a rayuwarka ka zagi komai haka mutu wannan wasiya ce ta manzon Allah gare shi hadisin yana tafi a littafin nan yana daga cikin abinda al-Imam Bukhari ya yi magana akai yana yana zuwa hadisi na 1182 cikin al-Adabul Mufrad zamu kawo gare shi insha Allah hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2782 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yadda ka zagi komi wata riwaya ya ce fa ma sababtu ahadan abdan wala hurran wala shatan wala ba'ira wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab manzon Allah ya ce masa karka zagi komi har ka bar duniya shi wannan sahabi Sulaim bin Jabirin al-Hujaini yace ban taba ban sake zagin wani abu ba bawa ne mai yanci ne akuya ce rakumi ne ban sake zagin wani abu ba har zuwa yanzu har zuwa yanzu ba sake zagin komi ba wanda domin daga ramuko ake samun laifi wannan malamai suna magana akai duk wanda ya ce zai rama to sai ya zama azzalimi fiye da wanda ya cuce shi kamar bayanin ibn taymiya man i'tadal intiqama wa lam yasbir la budda an yaqa fi zulmi idan aka cuce ka kace sai ka rama to sau da yawa mai ramuko yakan fi wanda ya cutan zalunci shi yasa Allah subhanahu wataala inda ya magana akan arama sai ya ce to fa in an in an cutar da wanda yayi zalunci Allah ku zai saka mai saboda haka yafewa shi yafi dacewa gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya bace ka a gabanka saboda ya san ka taba yin wani abu ka taba yin wani abu mara kyau ko abin kunya ya ce ka ji wannan mashayi da wai shine yanzu zai gaya mana kaza manzo Allah ya ce kyale shi kai shuru annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakunu wa baluhu alaihi musibarsa za ta koma kansa wannan dalilin yasa abdullahi bin abbas ya faɗi hadisin da muka karanta a yanzu wannan hadisin wanda muka karanta wanda yake cewa faskur uyuba nafsika yana sunan da tirmidhi kitabu sifatil qiyama wal wara'i yanda lafazin yazo man ayyara akahu bi dhanbin abdullahi bin abbas yace wanda ya baci dan uwansa wanda ya aibanta dan uwansa ya kushe mar saboda wani laifi da ya aikata lam ya mutu hatta ya amala ba zai mutu ba sai ya aikata irin wannan laifin duk wanda ya bata wani saboda ya taba aikata wani laifi to ba zai mutu ba sai ya aikata irinsa wannan hadisin yana da rauni yana da rauni yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 5710 amma saboda wancan lafazi na wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Sulaim bin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu yakunu wa baluhu alaihi shi yasa malamai suka ce lallai idan mutum ya zama zai baci wani to fa akwai tamanin sai ya aikata irin wannan laifi da wancan ya aikata ko mafinsa saboda fushin Allah da yake sauka a kan shi in ka duba sharhin hadisin cikin tuhfatul ahwazi mujallal na bakwai shafi na 173 yujaza bi salbi tawfiq idan ka tashi a gaban mutum ka bata shi ka baci mutum a gabansa to dama akwai wani abu da Allah ke mana shine muwafaka Allah yana mana muwafaka da rahamarsa ya daidaita mu akan tafarki shi sa kaga jiya kana kan shiriya yau ma kana kan shiriya me yasa saboda muwafakar Allah ne Allah ne ya maka muwafaka domin tsakanin jiya zuwa yau wani ya halaka amma kai baka halaka ba an yi salloli da kai sannan abubuwa na fasikanci baka yi ba wani kuwa ya aikata su kai ya aka yi baka yi ba muwafaka ce ta Allah wato Allah ne yake daidaita ka ala siratihil mustaqim to idan har zaka tashi ka ringa bata mutane wani mazinaci wani mashayi wannan muwafakar Allah sai ya dauke ta idan ya ɗauke muwafakar mai zai faru saboda haka sai mutum ya auka mu zunubin da ya wancan da yake kushe ba saboda ai muwafaqar da Allah ya maka ba dabaraka bace hikimar Allah ne da kuma addu'a da kake yi a sallah ihdinas siratal mustaqim da'iman Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici amma yanzu tunda har ka iya tashi ka kushe ma wani kai mashayi kaga ya nuna dabaraka ce ta sa kake kan tafarki sai Allah ya dauke wannan muwafaka hatta yartaki ba ma ayyara akaku bihi shine sai a waye gari kuma mutum ya aikata irin abin da ya kushe ma wani ajiya gashi shi ya aikata wa zaka idza sahibahu ijabuhu bi nafsihi me dalili saboda ya cika baki shi na kwarai ne wani na banza ne li salamatihi mimma ayyara bihi akahu shi ai shiryayye ne shi gidan gidansu akwai tarbiyya wato ba su san halin tsiya ba kaga kenan gadon abin suka yi ba kyautar Allah ba ce shi ne sai Allah ya ce to barin ɗauke muwafakar mu gani inda baraka ce idan Allah ya ɗauke muwafakar sai mutum ya koma aikata zunubi da ya fi muni akan wanda ya kushe mu uwa musulmi kuma ibn al-qayyim jawziya yayi magana akan wannan abu magana mai tsawo a littafin sa madarijus salikin a juz'i na farko shafin 177 cewa kullu ma'asiyatin ayyarta biha akhaka fahiya ilaika duk laifin da ka ɓaci wani ka kushe ma wani saboda ya aikata to wannan laifi sai ya dawo gare ka sai ce yahtamilu an yurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'amala wato abin da yake nufi dole sai ka aikata wannan laifin da kake batanci ga wani akai wa hadha ma'khuzun min al-hadith alladhi rawahu at-tirmidhi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan abdullah bin abbas da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ayyara akahu bi zambin duk wanda ya kushe ma dan uwa musulmi saboda ya aikata wani zunubi lam yamut hatta ya'malahu ba zai mutu ba sai ya aikata al-imam ahmad bin hanbal ya fassara hadisin ya ce idan mutumin ya tuba kenan idan mutumin ya tuba amma idan bai tuba ba don ka ɓace shi ba a ce kayi laifi ba shi ne kamar mutum ka tarar da shi yana aikata laifi sai ka ce kamar ka a ce kana yin kaza bai dace ba kaga nasiha kake mar kaga bai riga ya tuba ba amma mutumin da ya riga ya tuba abin ya auku ne da dadewa sai kana dawo da abin a yanzu kaga ya riga ya tuba sai kana bata shi ففي التعبير ضرب خفي من شماتة بالمعير kamar kana kamar kana yabon kanka ne kana batanci ga wani saboda wannan laifi da ya aikata akwai riwayar hadisin kuma da ta zo da la tubhir shamatata li akhika kada ka nuna murna ga dan uwa saboda ya aikata wani abin laifi fa yarhamahullah wa yabtaliyaka sai Allah ya masa rahama kai kuma ya jarabce ka ibn al-qayyim al-jawziya yace yahtamilu an yurida inna ta'yiraka li akhika bi zambi bi zambihi a'zamu isman min zambihi batanci da kake ma dan uwa saboda ya aikata laifi zunubin sa yafi girma akan ainihin shi laifin da ya ma Allah ashaddu min ma'asiyatihi lima fihi min sawlati ta'a wa tazkiyati an-nafs misali wani mutum ya sha giya kake cewa kai dai mutumin banza mashayin giya kaki tuba so shi iya abin da ya aikata shan giya kuma ya yadda yana da gazawa shi mai laifi ne kaga zunubi ne kada yake amma kai ibn al-qayyim jawziya yace batanci da kake mar kushe shi da kake laifinka yafi nashi domin me kana tsarkake ranka kana tsarkake ranka a maimakon kai ma Allah godiya da ya tsarkake ranka din wal munadati alaiha bil bara'ati min az-zambi kana wato ikirarin kamar ka barranta daga laifi daga saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa anna akaka ba'a bihi wala Allah kasaratahu bi zambihi wa ma ahdasa lahu min az-zullati wal khudu tana yuwa abinda ka faɗa mar ya ƙara sa shi tawali'u ya ƙara sa shi nadama ya bar laifin kai kuwa laifin da kai ma Allah a dalilin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka ka yana cewa wa ma aqrab hadha al-mudil min maqtillah dan babu abinda yafi kusantar da fushin Allah ga bawa kamar ji da kai idan mutun ya zama mai ji da kai ne mai alfahari to nan da nan yake samun fushin Allah akan sa Allah ka tsare mu don haka babu alfahari ga shiriyar Allah subhanahu wata'ala babu alfahari ga wanda ya samu shiriyar Allah don haka ba dalilin batanci ga wani ibn al-qayyim al-jawziya yace da a ce akwai abin alfahari da annabawa ne suke da damar su yi amma ka lura a suratul isra aya ta 74 Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fa manzon Allah Allah ya ce masa walaula an sabbatnaka ya kai Muhammadu in ba dan mu ne muka tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila kiris ya rage ka karkata ka bi su inji Allah in ba da mu ne muka tabbatar da kai ba ya kai Muhammad idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi kansa shiriyar ta Allah ce ba nashi bane to bare kuma kai in ba da mu ne muka tabbatar da kai akan shiriyar ba wallahi kafinan nan za su bar da kai to amma da taimakon Allah sai ya shiru in ka koma ga tarihin annabi Yusuf alaihi salam fa annabi yusuf ya riga ya san haka aya ta 33 ta suratu yusuf Allah annabi yusuf ya ce ya Allah wa illa tasrif anni kaidahunna in ba kai ne ka raba ni da makircin waɗannan matan ba asbu ilaihinna wallahi zan zube gare su in dai ba kariyar Allah ka bani ba shikenan ba zan iya kare kaina ba wa akun min aljahilin kuma zan zama cikin aljahilai kaga annabi yusuf ya gane bai iya samun wani agaji sai na Allah subhanahu wataala to annabawa kenan su kansu bare kuma har wani yanzu ya cika baki da shari'ar Allah ba shi da iko don haka yasa in ka dubi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda matansa suke ba da labari yadda sahabbai suke cewa ammatu yamini rasulillah idan manzon Allah zai rantse yakan ce la wa muqallibil qulub yakan ce a na rantse da mai juya zukatan bayi wannan yana zama kamar wa'azi ne gare shi na rantse da mai jujjuya zukatan bayi shine Allah jiya zuciyarka tana kan shiriya Allah yana iya kifar da zuciyar a yau ta koma kan bata wannan ba abin mamaki bane saboda haka in ka samu kanka akan shari'a sai dai godiya ga Allah ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla babu wata zuciya face tana tsakanin yatsun Allah in sha'a an yuqimahu aqamahu manzon Allah ya ce idan Allah ya ga dama ya daidaita wannan zuciya sai ya daidaita ta wa in sha'a an yuzigahu azagahu idan Allah ya ga dama ya karkatar da wannan zuciya sai ya karkatar da ita manzo Allah yana cewa Allahumma muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Allah mai tabbatar da zukata mai jujjuya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan addininka wannan ita ce addu'ar manzon Allah har ya bar duniya حديث نقبة حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي قال حدثنا أبو مودود هكذا شين عبد العزيز بن أبي سليمان المدني عن زيد مولى قيس الحذاء مولى قيس الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس فاتو عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر وانا آية سورة الهجرات آية تقوم شادها ولا تلمزوا أنفسكم an ce wai lulli kulli humazatin lumaza menene allamzu shine gulmar mutum baya da alhamdu ka baci mutum a gabansa Allah subhanahu wataala yace wala talmizu anfusakum kada ya zama kuna gulmar kawunanku sai yace kala la yata'anu ba'dukum ala ba'din kada sashi su rika sukan sashi wato la ya'ibanna ba'dukum ala ba'din inda ya zo cikin littafin tafsir abdullahi bin abbas ya ce kada sashin ku su rika aibanta sashi kada ya zama zancen ka shine bata mutane la ba daidai bane ya saba ma ayar alqur'ani akwai fasaran da abdullahi bin abbas yake cewa alhumazatul lumaza kun masha'una bin namimati almufarriquna bainal ahibba duk mutumin da ya dauki wannan sifa ta batanci ga wani a bayansa ko a gabansa to yana tafiya da annamimanci yana kokarin shigar da barna tsakanin masoya yana so ya kawo adawa tsakanin musulmai don haka yasa yake gulmar wani ko yake bata shi a gabansa ibn nasir sa'di a tafsirin sa taysirul karimur rahman mujallal na farko shafin 801 fassaran aya ta 11 suratul hujurat akwai wani abin da ya kamata mu lura da shi game da wannan aya la talmizu anfusakum kada ku yi gulmar rayukanku kada ku yi gulmar kawunanku misali sai a ce kada ku yi gulmar wasu sai Allah ya ce kada ku yi gulmar kawunanku mai ka lura da hikimar da take wannan gurin ma'anarsa idan kai gulmar wani kayi makanka wato kamar ka cutar da kanka ne shi yasa Allah ya dawo da abin ma'ainihin nafsuka la talmizu anfusakum ba ce la talmizu nasa ko la talmizu gairakum la la talmizu anfusakum kada ku yi gulmar rayukanku domin in kai gulma ka cutar da ranka domin musibar tana dawowa kanka asara ce kake babu riba a cikinta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmar al-anfusu summiyal aqul muslim nafsan li akhihi li'anna al-mu'minina yanbaghi an yakuna hakaza haluhum hadisin manzon Allah ya karantar da mu cewa musulmai kal jasadil wahid kamar jiki guda ne musulmi dan uwan musulmi ne to idan ko kai gulmar wani kamar kai gulmar kanka ne kamar jikinka ne kai gulmarsa aujaba lil ghairi an yahmizahu fa yakunu huwa al mutasabbib li zalik حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا وحيب بن خالد الباهلي قال أخبرنا داود بن أبي هند القشيري عن عامر عامر شيني الإمام الشعبي akan kira akan ce mar an sha'abi yakan kawo cikin al'adabul mufrad kuma yakan kira shi da sunansa asalin sunansa shine Amiru bin Sharahil ash-Sha'bi qala hadathani Abu Jabira bin Bahak qala fina nazalat fi bani fi bani Salima wato mu banu Salama akan mu ne Allah ya saukar da wannan aya ta 11 ta suratul hujurat wala tanabazu bil alqabi ku daina jifa da miyagun laqubba dalilin mu Allah ya saukar da wannan aya kala yace abin da ya faru kadima alaina rasulullah manzon Allah ya iso gare mu Madina lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo garin laysa minna rajulun babu wani mutum a garin Madina illa walahu illa lahu ismani kace yana da sunaye biyu duk wanda ke garin madina sunayensa guda biyu kuma in ka tafi kauye haka za ka samu kauyuka haka ne har yanzu ga sunan mutum na asali ga wani suna daban kuma na batanci faja ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzon Allah da ya taho gari sai yana kira ya fulan wane fa yaquluna sai su ce a ya rasulullah wannan sunan fa ba shine wanda yake so ba innahu yaqbabu minhu ai mutumin baya son sunan mukan kira ne dan mu bata shi sai manzon Allah ya ce subhanallahi sunayen naku guda biyu shine Allah ya saukar da ayana wala tanabazu bil alqabi ku daina jifan juna da miyagun laqabba daga lokacin sai kowa ya koma ga sunansa na asali aka daina amfani da lakabi lakabi shine inkiya da ake bawa mutum ba tare da shi yana so ba mutane sukan yi mutum inkiya ba shi makansa ba kuma wannan inkiya har ma ta shahara alhali baya so hadisin yana sunan ibn majah hadisin 3741 da kuma sunan abi dawud yana kitabul adab babin fil alqab da sunan tirmizi kitabu tafsirul qur'an inda yake fassara suratul hujurat wato Allah tabaraka wata'ala ya haramta musulmi ya ringa jifan dan uwansa da mummunan lakabi me yasa al-imam bukhari ya kawo wannan aya dan ya nuna maka cewa ko da baka bata mutum a gabansa ba idan ka kira shi da inkiya mara kyau to ka shiga karkashin ayan wailul likulli humazatil lumaza domin Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan ayan ya ce wala ya ce wala talmizu anfusakum kaga an kawo babu kyau batanci ga dan uwa musulmi babu kyau kai gulmarsa babu kyau ka aibanta shi sannan sai Allah ya ce wala tanabazu bil alqab idan har zaka jefi dan uwa da mummunan lakabi to da gulmarsa da batanci gabansa duk ma'anarsu guda ne babu bambanci Allah ya samu gani haddathana Muhammad qala haddathana al-Fadl bin Muqatil qala haddathana Yazid bin Abi Hakim al-Adani an al-Hakam bin Aban qala sami'tu Ikrima yaqul Ikrima yana cikin manyan almajiran Abdullah bin Abbas tabi'i ne ya ba da labarin Abdullah bin Abbas da shi da wani dan uwansa su biyu la adari ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman ban san tsakanin abdullahi bin abbas da dan uwansa ban san waye wanda ya aje abinci ga dan uwansa ba wato yana nufin wato kusan lokacin cin abinci ne ya zama kowannensu yana garajen yamma dan uwansa hidima ibnu abbas ne au ibnu ammihi kowanne yana so ya ga shi yake hidima ga dan uwansa fa bainal jariyatu ta'malu baina aidihim ku yanga baiwa tana aiki a gabansa ta dauko wannan ta kai wannan iz qala ahaduhum laha sai ɗaya daga cikin su yace ya zaniya ya ce mazinaciya fa qala sai yace ma menene wannan shine ma yani ma haza da larabci akan ce ma bi ma'ana ma haza menene wannan illam tahuddaka fid dunya idan wannan baiwa bata iya maka haddi a nan duniya ba saboda bata da gata tunda ka kira ta mazinaciya bata da gata da za ta iya neman hakkinta in bata iya ba a duniya tahudduka fil akhirah sai ta maka wannan haddi a lahira wato in lamta kuma alaika haddal qazaf fi dunya tunda ka ce mazinaciya akwai haddi na kazafi ka yi mata kazafi tunda babu shaidu menene haddin kazafi bulala 80 wa zalika bi sababi da'fiha wa qillati hilatiha ba ta da karfi tunda baiwa ce ba ta da wata dabara ba ta da gata ba za ta iya sama ma kanta wannan hakki ba to amma a lahira Allah zai tsaye da wannan hakki a kanka satuqimu alayka al-hadd fil akhirah kala sai ce dan uwan nasa sai ce mar afara aita in kana kazalika to idan haka din ne fa ai tayi zinan shi yasa na faɗa ce mazinaciya na faɗa mata haka saboda tayi zinan na sani mina hukunci yani ma ra'ayuka idza kana kalami sahihan wa annaha qad zanat bil fi'li tayi zinan hakikatan tayi zina idan nace ke mazinaciya shin akwai laifi kala sai ya ce to ko da ta yi zinan ai abinda manzo ya faɗa shine inna Allah la yuhibbul fahishal mutafakish Allah bai san alfasha bai san me yada alfashan ashe ita zina rufe asirin ya kamata ai ba ka fallasa ba sannan faɗan magana mara kyau a gaban mutum shi kuma batanci ne nan ma Allah ya la'anci mai yin sa shine sai ikrima yace ibnu abbas ne alladhi qala to abdullah ibn abbas shine wanda yace inna Allah la yuhibbul fahishal mutafakisha Allah dai baya son alfasha bai son mai kokarin yada ta hadisin ya inganta kaga ya nuna cewar wato batanci ga mutum babu shakka haramun ne kamar al-Imam Bukhari yana nufin idan mutum kai batanci gare shi a nan duniya to koda ba yi hukunci ba a kiyama akwai bare ma duk mutumin da yayi batanci ga wani to babu shakka daga kwanciyan kabare yake fara ganin azabar Allah magulmaci daga kabarinsa yake fara samun azaba gulma tana cikin sabubban azaban kabari akwai hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma urija bi lokacin da Allah ya tafi sama da ni lokacin da aka tafi Isra'i marartu bi qaumi lahum abfarun min nuhas na wuce wasu mutane suna da faratu na karfe yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna yakushin fuskokinsu da da kirazansu na ce man haula iya jibril suwaye waɗannan saboda an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga azabar da ake ma mutane a wuta ya kun an nuna masa kuma nau'ikan ni'ima da mutane ke samu a cikin aljanna ya ga daga cikin waɗanda ake wa azaba akwai magulmata mala'ika jibril ya ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi waɗannan su ne waɗanda ke cin naman mutane kaga a bayan su kenan wanda zai gulmar mutum ya ci namansa a gaban safa ya ƙa'una fi a arabihim suna tozarta mutuncinsu a gabansu kenan kaga ɗayan biyu idan a bayan mutum kai gulmarsa akwai azaba a gaban mutum ka ɓata shi akwai azaba hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 2213 sai hadisi na ƙarshe حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل بن يونس الصبيئي عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي akan ce masa Ibrahim an-Nakhai an alqama bin Qais an-Nakhai an Abdullah bin Mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace laysal mu'min bit-ta'ani kaga ya sake dawo da hadisin mun karanta shi a baya hadisi na 312 ya sake kawo shi anan mumini ba mai suka bane inji manzon Allah mumini baya sukan mutane saboda yana ji da nashi aikin ya aka yi ma aikinsa ya karbu wannan ya ishe shi ko bare har ya kai ga sukan wasu wala li'ani mumini ba mai tsinuwa bane alla'an da alli'an duk ma'anarsu guda mumini baya tsine ma abubuwa walal fahisha walal fahishi mumini ba mai alfasha bane kalma ta sabon Allah ita ce alfasha duk kalma mara kyau walal bazi isan na mumini ba mai batsa bane mun bambanta kalmar batsa da kalma ta alfasha me bambanta su kalmar batsa ina albazi ita ce kalma ta gaskiya amma jama'a suna jin nauyin fadanta duk wata kalmar da jama'a suke jin nauyin fadanta to kai karka fade ta idan mutum yana fadanta ya ce wane albazi bazi'ul lisan Allah baya son mai fadin kalmar da jama'a suke jin nauyin fada Allah baya son mutumin da ke fadin kalma ta haram ita ce kalmar alfasha Allah bai san mai yawan tsine ma abubuwa Allah bai san mai sukan mutane Allah ka tsare mu daga waɗannan miyagun halaye waɗanda za su raba mu da aljanna Allah ka gafarta mana kurakurai da suka auku ga rayukanmu kuma Allah ka kyauta ƙarshen rayuwarmu Allah ka sa makomarmu ta zamanto aljanna akwai waɗanda suka rubuta tambayi wancan sati wannan ya ce ina ingancin raka'atul fajiri bayan sallar asuba wato mutumin da ya makara bai samu damar yin raka'atul fajiri ba har aka tada ikama ba zai raka'atul fajr ba sai liman ya gama sallama idan liman yayi sallama wuf sai ya tashi ya raka'atul fajr ko kuma ya bari sai rana ta fito yayi ta kowanne daya ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin littafin da yake magana akan nafilfilu littafin mai muhimmanci bugiyatul mutatawwi shafi na 29 wannan mai tambaya ta biyu ya ce yana tambaya akan hukuncin yin fitsari a tsaye a shar'ance bai kamata ba bai kamata mutum ya rika yin fitsari a tsaye ba sai a larura shi ne abinda hadisai suka tabbatar mana game da manzon Allah game yana irwa ulgalil mujallar na farko shafi na 96 musamman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akasarin azaban kabari a dalilin fitsari ne saboda rashin tsaro game da fitsari ba a tsare jiki daga fitsari ba a tsare wato sutura daga fitsari to idan mutum zai tsuguna ya yi fitsari zai fi kubuta daga hadarin shafan jikinsa akan wanda zai fitsarin a tsaye sannan wanda zai tsuguna ya yi fitsari zai fi samun damar yin tsarki mai kyau akan wanda ya fitsarin a tsaye kuma amma idan larura ta sa mutum zai yi fitsari a tsaye ba laifi bane ba laifi bane kamar yadda muka ce yana irwa'ul galiban da duk ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك